من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق على أسفر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم نعم
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنين بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ita wannan aya wato ta sauka ne dan raddi ga su ahlul kitabi ta yadda suke rayawa su yahudu wato suna rayawa cewa abin da yake da'a a gurinsu abin alkhairi a gurinsu shine duban baitul maqdisi jihar sham kenan wanda su kuma nasara suna raya cewa ai duban mahudar rana duk wani alkhairi ya tattare a nan ko ku a'a wasu daga cikin malaman suka ce ita wannan ayar ta sauka ne a farkon musulunci wanda a lokacin an sani a farkon musulunci an yi umarni ne kawai da imani da Allah sai sallah ita kadai ragowar abubuwa irin su azumi zakka wa- wannan duk sai a madina suka zo to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala nan ake ci ak- ubangiji yake cewa laysal birru an tuwallu wujuhakum kibal al-mashriq wal magharib ai shi al-birru wato ismun ne jami'ul lil khair wato ita da'a wadda ta tattare dukkanin alkhairi ba shine kamar yadda kuke zato ba shine duban ku kibal mashriqi wajen jahal mashriq mahudan rana wal magharibi da kuma mafadan rana wannan ba shi bane walakin albirru ita al'abin da ake cewa albirru wanda ike mai biyayya wanda ya tattare dukkanin alkhairi man amana billahi shine wanda yi imani da Allah wal yawmal akhir kuma ya bada gaskiya da ranar lahira da duk abin da ake faɗa ranar lahira na sha'anin aljanna na sha'anin wuta sha'anin hisabi da za a yi da tambayar kabari da za a yi da tsayawa da za a yi a ranar mahashar da ceto da shugaba sallallahu alaihi wasallam zai yi duk abin da aka bada umarni na sha'anin alkiyama ya bada gaskiya da shi wal mala'ikati kuma ya bada gaskiya da mala'i- da mala'iku wal kitabi ayin kutubi ya ba da gaskiya da littattafai wanda aka saukar da su daga Allah wannabi na sannan ya gaskata da annabawan Allah dukkanin annabawan da Ubangiji ya aiko su ya ba da gaskiya da su la nufaruqu bayan ahadin min rusulihi ya zama bai imani da shashi daga cikin annabawa ba kuma ya kafirce da shashi wa atal mala ala hubbihi zawul qurba sannan ya ba da dukiya ga zawul qurba ga waɗanda suka ma'abuta kusanci su ne alƙarabatu ma'abuta kusanci ai alahubi ai ma'ahubi tare da sansa da wannan dukiyar yana son dukiyar ya ɗauka ya bayar wanda dama a can ali imran ubangi tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa lan tanalu birra hatta tuntiku mimma tuhibbuna ba za ku taɓa samu wato alkhairi ba sai kun ciyar da abin da kuke so ita ciyarwa so ake ka ciyar da abin da kake so abin da ranka yake so shi sa kaga a cikin hadisin na Imam Bukhari wanda yake bayan cewa ita sadaka ba a son sadakar da mutum zai sai ran da baya son sadakar ya bayar mutum ya ga ya kusan mutuwa zai ce a ba wa na kaza ya ɗauki dukiyarsa aikawa na kaza maza Allah ya ce wa kada kana li fulani au kama kala ai da mun tawanan ce ko bai ce a bar ba tun da ya ga kusan mutuwa ai da mun ba dukiyarsa ba ce to ba a son wannan dukiya ka bayar da ita lokacin da kake cikin lafiyarka kake sa ran rayuwa ga ƴaƴa ga wannan kana shirin rayuwarka to a lokacin ka yi alkhairi shi sa yace ala hubbihi kuma yace zaul qurba wanda za a ba wa din na kusa ita sadaka shi sa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato wabda ajiman taqulu idan za ka wani abu na sadaka to ka ba da ita ga wani ka fara ga wanda kake ciyarwa tukunna kamar ma danka matanka iyalanka wanda aka tsora maka ciyar da su amma ba baka ci ga abin da Allah ya tsora ma iyalanka ƴaƴanka baka ciyar da su ba kuma ka je kana watsar da dukiya a waje ba a san haka wabda abi man taqulu kuma khairu sadaqati ma kana an zahar jinan fiyayyar sadaka wadda ake yi ake ba da ita bayan mutum ya wadatu iyalanka sun wadatu gidanka ya wadatu sai ka ɗauko kuma sai ka miƙa shi sa ga maulamu shehu tijan radiyallahu ta'ala anu in ka ji basirarsa za ga iyalansa gashi mai kyauta ne amma sai bayan ya wadata iyalansa da bayinsa wanda a cikin fas har ana gane bayinsa saboda irin wadata da suke ciki wanda bayansa har ba sa so a yan tasu yawa to shi sa zauli qurba a ba da ita ga wanda suke ma'abuta kusanci shi sa kaga a cikin hadisin abu dawud da imamun nisa'i mazala ke cewa ta saddaku ku yi saraka faƙalar rajulun wani mutum ya ce ya rasulallah in ji dinaro ina da wani dinari kwaya ɗaya ya rasulallah ita ta saddaka bihi ala nafsika ma'ana ka je ka yi bukatun kanka da shi ya kuma ce to ina da wani dinarin ya ce ta saddaka bihi ala waladika wannan kuma ka je ka ba a ɗanka ya ce in bi akhar ina da wani kuma dinarin ya ce tasaddaq bi ala khadimika ka je ka bawa khadiminka na kusa da kai ya ce in bi akhar ya ce ya rasulullahi ina da wani ya ce anta absar bihi kai kuma nan kai ka san kuma in wanda za ka bawa kaga nan dai ya daɗa nuna mana wannan aya take cewa wa atal mala ala hubbihi zawul qurba an fi so dai ka bawa na kusa yawa kana da na kusa dan uwanka suna cikin halin yunwa ga wani kaninka dan uwanka ne baka ba su ba amma ka ji can waje kana ta miƙawa ita kanta karabar makoci ga makocin ka kana tare da shi bai tsora abinci ba yana cikin halin bukatuwa ka tafi ka je can kana ciwo wani shi ma makusancinka ne yawwa ga abokanka dan uwanka da kuke tare ko a makaranta ɗaya ko a zawuya ɗaya suna cikin halin bukata amma ka tafi can kaje kana ta burga a wajen to ba haka aka fito ba wa atal mala ala hubbihi zawul qurba baka ji hadisi ibnu mas'udin ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yin sadaka ibnu mas'udin sai yace wa matarsa ai wannan sadakar tunda tana da dukiya ita za ta bawa tace a'a sai ta zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama take ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai yace sadaka ibnu mas'ud mas'ud zaujiki wa waladiki a haƙƙun man tasaddaqti bihi aw kama qala alayhi salatu wassalam ai da mijinki da shi danki su suka fi cancanta da ki fara ba su sadaka ta kunna kafin eh ne mai shi ibnu mas'udin to sai bata ba sai ta zo tace ga shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ki ta sadaka ibnu mas'ud ai yayi gaskiya yawa da mijinki da danki su suka fi cancanta da ki ba su sadaka shine Allah ya ce wal yatama wal masakin da kuma marayu su ne waɗanda aka mun iyayensu maza suka mutu suna yara ƙanana su ma ka ba su wal masakina da kuma almajirai shine kaga a cikin hadisi yake cewa shi almiskinu ba shi ne wanda ka ruddu hullu kuma ta wallu kuma ta yi wanda zai dinga yawo ana ba shi saraka nan a ba shi saraka saraka kwaya ɗan loma ɗaya da loma biyu a'a shi muskini shi ne wanda yana cikin halin bukata yana bukatar babu amma kuma jama'a ma ba a gane babun ba wannan shi ne muskini wanda za ga ana samu da yawa a yanzu wani za a gan shi ma da abin hawa da komai ga babur ko keke ko mota amma ko miskini ne saboda ya buru gida ba abin da za a ci to duk irin wannan su Allah yake so a dinga bawa wabna sabil da kuma almusafir kenan shine matafi wannan malamai suka ce ko da mawadaci ne a can garin su tafiya ta kawo tana cikin halin tafiya kuma ya zama kuma guzuri ya yanke masa shi ma sai a bashi wasa'ilina su ne abbalibina da kuma masu roƙo masu nema wanda zai zo yana nema yana buƙatuwa shi ma sai a bashi shi sa ya can lissa'il wal mahrum a wata ayar shi sa shi wato roƙo shi ne bara aiko mutum ya ce a taimaka masa wato akwai halin da mutum yake kaiwa buƙatuwa wanda shari'a ta yadda yi roƙo amma yawan yin roƙo musamman in kana da hali kana da wadata mutum ya dinga yawan yin roƙo wannan shari'a ba ta yi darshi ba shine hadisin ibnu umar wanda imamul bukhari da muslim suka fitar manzo Allah yake cewa la yazalu rajul yas'alu nasa hatta ya'ti yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'at lahanin mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane a bani a bani a taimakan a taimakan har sai ya zo ranar tashin alkiyama babu wani nama a tsokarsa wasu malaman suka ce ma'ana zai zo ranar alkiyama duk bashi da mutunci wasu suka ce a ma'ana zai zo ranar tashin alkiyama wuta duk ta kone fuskar tasa shi ne kuma can wani hadisin sai yake nunawa cewa wato hadisin muslimu innal mas'alata la tahillu illa li ahad salasatin ici roƙo ba sa halatta sai da ɗayan mutum guda uku rajulun ta hammala hamalatan mutumin da ya ɗauki wani garanto kamar wani mutum yana cikin wani hali ko bashi sai ka ɗauki garanto a kansa to kuma daga baya kuma sai bai iya cikawa ba rigima ta komo kanka to wannan ya iya zuwa ya yi roƙo don ya samu ya sauke nauyin da aka da ya ɗauka da kuma wanda wata ja'iha ta same shi kamar wata annoba ta same shi ta tafi da dukiyarsa to shi ma wannan ba laifi wannan ya iya yin roƙo a taimaka masa wa rajulun asabatu faqatun da kuma wanda tsananin rashi talauci ya same shi babu ba abin da zai ci da iyali ba abin da zai ci ba abin da zai sha Allah ka tsare mu to wannan ma roƙo ya halatta gare shi zai iya yin roƙo dan ya fito kan hanya yana a tema a taimaka mu to wannan babu komai to amma in ba haka ba mutum haka kawai yana da halin da zai sana'a sa ko yana zai dinga yin roƙo to ba a san wannan yawwa ba a buƙatar wannan kuma in za ka roƙi roƙo din sai ka roƙi wanda suke mutanen kirki ne kamar yadda hadisin nisa iya bayyana da haka ko wani ya tambayi manzon Allah yake cewa ya rasul as'alu ya rasulullah ya rasula na iya yin roƙo a taimaka min manzon Allah ya ce la a'a fa in kana la budda idan ya zo babu makawa sai ka yi roƙon kaga idan ya zo mu mutuna cikin halin bukata kenan manzo Allah ya ce fas'al salihina nemi mutanen kirki ka roƙe su wannan babu komai yanzu kamar na yadda muke kake tare da yan uwa almayin samu wani abokin ka Allah dan ce maka mu yau iyalai na kaza da kaza babu komai sai ka roƙa din Allah samu dace wa turriqaji haka nan ya bada dukiyarsa a cikin fanso wanda suke wato wuyayi su ne ribatattu shine almukatibina wanda suka aka dora musu fansa almukatibi kenan ko da kuma wanda suke asara su ne wanda suke ribatattu wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya ba da zakka al-mafrudata wanda take abin wajabtawa wa ma qablahu da abin da yake bayan sa shine wa qama sala da ita ma al-mafrudata din fi tadawwi a cikin tadawwi wal mufuna bi ahadihim da kuma masu cika alkawarin su idza ahadu idza ahadallaha aw nasa idan suka yi alkawari ga Allah ko ku suka yi alkawari ga mutane suke cika wannan alkawarin shi ne sai yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ku cika irin abubuwan da kuke kullawa na alkawari ake kiran wanda suke imani shi yasa shi alkawari alkawarinka da Allah ka cika alkawarinka da mutane shi ma kada ka warware shi yanzu kamar abin da muke na ɗariƙu na masha na shegun ne ai alkawari ne man nazara an yi illa fil yudihu wanda yi alkawarin yi bakancin zai wata ibada to sai ya cika wannan bakancan nasa kaga mu mu yan dariƙa ai alkawari muka za mu dinga istighfari salati da hailala safa da yamma za mu wajen za mu zauna a wazifa mai istighfari mai salati mai hailala mai jawharatul kamali wadda ta tattare salati ga manzon Allah gaisuwa ga annabi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan duk alkawari ne muka yi ga Allah to sai mu sai mun cika wannan alkawarin shi yasa sai ta zama dole akan mu da muka dau wannan alkawarin wal mufuna bi ahadihim idza ahadu su ne da masu cika alkawarinsu iza a haɗu idan suka yi alkawari suka yi su cika alkawarin Allah da kuma awin nasu ko kuma suke alkawari da mutane wasadirina musamman masu yin haƙuri fil ba a sahi ai shiddatul faqari a cikin tsananin talauci nusuba alal madaihi kaga can ya zo yana walmufuna bi ahadihim ya to da rufa nan kuma sun yi shi da nasaba wa sabiri na shine ce amma nasaba ne Allah madai ai musamman musamman tana wanda suke masu yin hakuri filba a sa'i a cikin tsananin talauci wabban ra'i da kuma ciwo wahinal ba'asi da yayin kuma wakata shiddatul qitali fi sabilillah lokacin tsananin yaki a cikin ɗaukaka addinin Allah ula'ika wa'annan almusufu na bima zikira wanda aka siffanta da abin da aka ambata su ne wa'annan sadaku da suka yi gaskiya fi imanihin a cikin wato imaninsu a da aqil birri ko kuma da awar shi birru da aka faɗa dukkanin alkhairi wa ula'ika wa'annan humul muttaqun ay al muttaqun Allah su ne wanda suke shayin ubangiji suke tsoron sa na'am ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum الإنصاف في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فما عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب يا أيها الذين آمنوا يا قوان دمك بعد غسيا كتب عليكم القصاص أي فرد an wajabta muku yin kisasi shine almumasalatu shine wa sakayya tilkatala a cikin ababen kashewa waɗanda aka kashe wasfan wa ilan siffa da kuma aiki to an wajabta muku yin kisafi idan ka kashe a kashe ka idan ka samu mutum ka dinga dirza mu buka ka dinga dirza mu buka har sai dai mutum kai ma shari'a sai ta kama ka kai ma ai ma wannan idan dutse ka samu ka daddaje ka buga masa ya mutu kai ma sai a same ka sai a ɗauko dutsen nan a daddaje sai a buga ma sai ka mutu ai ma kisafi alhurru bil hurri alhurru shi da ana kashe shi shi ne yuktal bil hurri idan ya kashe ɗa ɗa idan ya kashe ɗa shi ma shari'a sai ta same shi sai ta kashe shi wala yuktal bil abdi amma ba a kashe ɗa dan ya kashe bawa wala abdi bil abdi haka nan bawa ana kashe shi bil abdi idan ya kashe bawa wal unsa bil unsa haka nan mace ana kashe ta idan ta kashe mace wa bayyanatu sunnatu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayanin cewa anna zakara cewa shi namiji yuqtalu biha ana kashe shi idan ya kashe mace nan alqur'ani ya bayyana cewa ana kashe namiji da namiji wal unsa bil unsa to sai aka kuma sunna sai da bayanin abin cewa ita ma mace ana kashe ta anna zakara cewa yuqtalu biha shi ma namiji ana kashe shi biha idan ya kashe ita mace wa annahu cewa lamarin da sha'anu tutabarul mumasalatu ana izira da mumasala fi dini a cikin addini fala yuqtalu muslimin muslimun ba a kashe musulmi walau abdan koda bawa ne bi kafirin idan ya kashe kafiri dan musulmi ya kashe kafiri to ba za a kama wannan musulmin a kashe shi ba walau hurran ko da ɗani faman kufiya lahu min alqatilina min dama akhihi almaqtuli almaqtuli shay'un wanda aka yafe masa min alqatilina daga cikin wanda ya kisa min dama akhihi daga jinin dan uwansa shay'un aka yafe masa wani abu ko yaya ne mutum ne ya yi kisa su waliyan jinin misali yana da 'ya'ya shi kenan kuma shi kenan sai shi wanda ya kisa sai aka yafe masa wani abu da an turikal kisasu ta hanyar aka bari masa kisasi suka yafe yin ai masa kisasi a kashe shi ma'ana za su komo karɓar diya kenan watan kiru shay'un tankiri da yake cewa faman ufiya lahu shay'un wanda aka yafe masa wani abu yufidu su kutsal kisasi wannan yana fa'idantar da sarayar shi kisasi ɗin bil'afuwi ta hanyar afuwa an ba'adihi daga shashin waliyan jini wa min ba'adul warasati daga kuma shashin su wanda suke magada ma'ana nan da yace wanda aka yafe masa wani abu mutum ne yi kisa shi wanda aka kashe din yana da 'ya'ya misali kwaya goma kaga a ciki kowane ɗaya yana da haƙƙi kenan haƙƙi guda goma kenan ko to a ciki sai aka samu kwaya ɗaya za a zo za a kashe shi sai aka samu kwaya ɗaya sai zo ci ya yi afuwar shi haƙƙinsa ya yi afuwar ba sai an kashe shi ba saboda haka zai ju shi a bashi biya to wayannan kwaya taran nan to su ma ba yadda za a ba za a kashe wannan dinnan ba babu dama a kashe shi kai ko su su ɗari ne waliyan jinin suke bin jinin wanda aka kashe nasu sai aka samu ƙwaya ɗaya daga cikinsu sai ce shi ya yafe a ba shi biya to shi kenan kisa ya saraya sai a ɗau sai a jiyo magana kuma ba da diya shi yasa ya ce shai'un ko da wani abu aka yi masa rangwani shi ne ya ce wa fi zikira akhihi nan dan uwan da yace fa man utiya lahu min akhihi wanda aka yi masa ake masa min akhihi daga dan uwansa kaga shi maqtulun shi wanda aka kashe din amma sai Allah yace masa dan uwansa ya kashe mutum amma sai Allah yace aka yi masa afuwa daga jinin dan uwansa yace ta abufin da'in ilal afwi wannan kamar wani lallabawa ne kamar tausayawa ne wanda yake kira zuwa ga afuwa kuma wa izanin da annal qatala la yaqta'u uquwatal iman kuma yana sanarwa cewa ashe shi kisa bai yanke ɗan uwantaka ta imani ba duk da kaddara ta zo ya bige shi ya mutu to ɗan uwantaka ta imani tana nan tsakanin da shi musulmi ne ya kashe musulmi to wannan dai ɗan uwantaka ta imani tana tsakaninsu fattiba'un bil ma'rufin fa alal afi ittiba'u lil qatil bil ma'rufi tunda an yi rangwame to shi akan wanda ya rangwamen fattiba'u sai ya bi wato alƙatil wanda ya kashe ya bi shi wajen biyar diyar bil ma'rufi kuma bisa ga mutunci da kyautatawa da an yi ɗalibahu biddiyati bila umfin wato ya zama diyar da zai nema gurin sai bi shi cikin mutum hawa kar daga baya kuma ya zo bayan ya masa afuwa kuma ya zo kuma ya ce a diyar da ko kuma ya zo ya kashe shi wa tartibul ittiba'i al-afu yujibu annal wajiba ahaduhuma adafi da aka yi na shi ittiba'u din ya biyo bayan afuwa ya ifa'idanta cewa annal wajiba ahaduhuma abin da yake wajibi shine ɗaya daga cikinsu ko dai kisasi a kashe shi ko kuma diya to ɗaya ne wajibi wa huwa ahadu qaulai shafi'i wannan shine magana ɗaya daga magana ɗaya ta imamu shafi'i ɗaya daga cikin maganganu biyu na imamu shafi'i wasani magana ta biyu kuma alwajibu alqisasu abin da yake wajibi shine ayi qisasi wal diyatu ita kuma diya badalin anhu badali ne daga gare shi kawai qisasi shine abin da yake wajibi falau afa walan yusammiha fala ce ya da misali za a yi kashe mat dan uwansa sai zo ce to shikenan yanzu abin da za a yi na yi afuwa shikenan to a wannan magana ta biyu shikenan ba magana diya waru jiha kuma an raja da wannan faɗi din da shi kaga imam suwidi shi ba shafi'i ne dama ba shafi'i ne ko yawa wa alal qatil ada'u lidiyati ilayhi shi kuma wanda ya kisan abin da yake kansa shine ya ba da diya ilaihi zuwa ga shi wanda ya afuwar bi ihsanin da kyautatawa bila mutilin wala bahasin kada ya taurin bashi yawa kada ya in in da aka yi masa afuwa to ya gaggauta ya zo ya bada diya shi yasa ake kaiwa gurin hukuma hukuma za ta matsa shi shi yasa kaga munan kaga malikiya sai a zo gurin akila ko a nemi su danji shari'a za ta karkasa musu za ta karkasa musu to wa'annan kama a shekara uku ko makamacin haka su biya diyar shi abin da wannan dan uwan nasu yayi zalika ai al-hukumul mazkur wannan hukunci da aka ambata na halaccin isasi da kuma afuwa daga shi isasi a koma kan diya ta hafifin min rabbikum wannan sawwakawa ne daga ubangijinku alaikum gare ku wa rahmatun da kuma jin kai gare su gare ku haisu wa sa'ati zalika ta yadda ubangiji wannan al'ummar ubangiji sai ya wasa'a mana ya yarwata mana ko dai ai kisasi kuma ana da dama kuma da za a kauce daga kisasin a ko kuma karɓar diya walan ya hatam wahidin bi wajabta mana kwaya ɗaya ba kama hatama alal yahudu alkisas kamar yadda su yahudu aka yi wajabta musu yin kisasi su in mutum ya taɓa wani ko kisa ko rauni kawai shi ma yi masa ra'ayi babu zancen diya su kuma a gurin yahudu su kuma alan nasara addiyatu su kuma nasara abinda aka wajabta musu shine diya mu kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga saboda wato sauƙaƙa man da ubangiji ya albarka shugaba sallallahu alaihi wasallama sai aka ba mu dubbin ko kisasi ga kuma ita diyar za a iya arangwame gabanin ita kisasin a koma kan ita diyar famani ita da ba da zalika wanda ya shishigi shi ne ya zalunci bayan wannan bayan ya yi rangwani kuma sai ya zo kuma daga baya kashe shi wanda yake mai laifin wanda ya kisan bayan da ya ce ya yi afuwa falahu azabun alim wannan azaba mai rafi ta tabbata gare shi shi sa kaga shi isasi kamar yadda ya cikin sahihul buhari hadisin anas an ko kaga da yar uwarsa rubayyu'u ta zo ta cire wani haƙori aka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kunci cewa za a yi kisasi ita ma za a cire mata haƙorinta sai Anas dan Nadir yake yanzu at-tukfaru saniyatu rubayyi yanzu cire haƙorin rubayyi za a yi sai ya ce wallahi la tukfaru saniyatu rubayyi wallahi ba za a cire haƙorinta ba maza Allah ya ce ya anas kitabun layi al-qisasu abin da yake fa a littafin Allah shine qisasu shi dai anas annabi ya ce wallahi ba za a cire mata ba can ku sai ga su su waliyan ita rubayyu din sun sun ce sun yi afuwa sun yi wa rubayyu afuwa din shi da manzo Allah ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarahu haƙiƙa daga a cikin bayan Allah akwai wanda duk abin da yace Allah yi in da zai rantsa ya ce wallahi yau sai an yi kaza to Allah ba zai karya masa rantsuwarsa ba to Anas yana daga cikin su akwai irin wannan bayan Allah wanda in yace ayi abu yanzu nan sai abu in yace wallahi yau sai an yi ruwan sama to sai an yi kuma ba annaba bane ba sahabbai bane inna min ibadillahi yace haka manzo daga cikin bayan Allah yake akwai su irin wannan bayan Allah na'am ina shi ne ba mu labari daga cikin su akwai wani bawan Allah wata rana sai su masa cewa yana neman kuɗi zai ɗan ɗan aski sai ya dan jingin a jikin wata bishiya yake nan sai musu taraya kudin yake bukata kawai yana duba sai ga duk ganyen nan ya zama dinari da ya ga ka sai roƙi Allah ya ce Allah ba nan nake nufi ba aka shi ya ba mu wani labari yawwa kuma na duk dai mun gani a gudun su magabatan nan namu wani lokaci haka za a kai yara makaranta da aka je aka ce ai babu abun hawa babu abun hawa eh aka ce ai babu abun hawa ta lalace kai abun hawa da za a kai su a lokacin da ya faɗa ba a daɗe ba sai gani ya kawo mota ya ajiye kuma ya gudu ba ba a san kowaye ba yace subhanallah yace shi sa ba na son raya abu a raina yace in Allah da daga yau ba zan ƙara rai ina son wani abu a zuciyata ba in ba Allah ba saboda ga na rai wani abu a raina sai ga Allah juhu min abu to haka bayan Allah suke Allah ba mu albarkacin su na'am wala kun fil qisas hayatun wala kun qisas hayatun
wala kun fil qisas hayatun ay baqa'un azim ya ulul albab rayuwa ai wanzuwa mai girma ta tabbata gare ku fil qisasi a cikin qisasi ya ulul albab ya kuma abota hankali ai zawul uqul la'an al qatila idza alima annahu yuqtalu irtada'a fa hayanar sawu shi wanda zai yi kisa in ya san cewa za a kashe shi to ba zai yi kisan ba sai yin kisan kaga ya hutar da wanda yake so ya zalunta yawwa shi sa wato da za a koma shari'ar musulunci da duniya ta zauna lafiya ka gana ubangiji ya ci kun fil kisasa hayatun rayuwa ta tabbata gare ku a cikin kisasi in kasancewa in ka je ka saruwani kai ma shari'a za ta kama ka ka sare ka ba za ka yi ba to amma rashin yin kisasi hukuncin nan da Allah ya bayyana shi yake janyo duk abubuwan da ake yara ƙanana gafi tabi suna suna su ce mutum ya kawo wayansa in yaƙi kuma su daba mu buka ko su ta saran mutane duk rashin rabuwa da su da ake na amma da hukuma ba ta jajirce duk wanda yi idan ka kashe a kashe ka idan ka saruwa na a sare ka idan ka yi ayima to mutum zai kiyaye ba zai dinga yi ba yawwa da da sai a kiyaye to rashin rashin shi alkur'anin yawanci sai dai yanzu yi ta karanta shi yawanci hukunce hukuncen sai dai Allah zai gafarta mana na mula Allah kun tattaku kowa ko cewa ku tattaku na alƙatala za ku ji shayin yin kisa mahafatal kawadi dan tsoron sakayya na'am
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف kutuba alaikum an wajabta muku kutuba alaikumul wasiyatu an wajabta muku yin wasiya idza habara ahadukumul mautu ay asbabuhu idan alamun mutuwa sababan mutuwa suka habarto wa ɗayanku in taraka khairan ay malan idan ya bar dukiya shine nan yace marfu'un bi kutuba ita alwasiyatu din an mata rufa'a ne da kutuba ai kutubal wasiyatu an wajabta yin wasiya a gare ku idan mutuwa ta habartowar ɗayan ku ai sababanta in tara kamalan idan ya bar dukiya lulwalidaini yi wasici gawa ga iyaye wal aqrabina da kuma makusanta bil ma'rufi bisa kikkiawa bisa adalci bil adal shine da adalci da Allah ya zida ala sulusi bisa kada ya dadi akan sulusi wala ya fadulul ganiya kada ya kuma fifita wanda yake mawadaci a cikin wasicin da zai haƙar wato wannan matabbaci ne matabbaci ne alal muttaqin akan wanda suke masu shayin ubangiji yine yace wa hadha munsufun bi ayatil mirasi amma wannan ayar karanta ta yana nan amma hukuncinsa kuma wato an shafe shi da ayar gado yanzu babu dama mutum yana da dukiya yayi wasici ga waɗanda suke magadansa kaga nan an yi umarni da yin wasici ga iyaye ga makusanta to kafin saukar ayar gado ce na yusi kuma lahu da kuma hadisi mazalla da yake cewa la wasiyatal warisin ba a yin wasici ga warisi magadinka yanzu ba da maka zai ka ce mutum zai mutu ya ce yayi wasici in ya mutu akwai ɗansa a bashi gona kaza akwai matarsa a bata abu kaza a'a su wannan Allah ya raba ya ba su in za ta wasici ne wani hadiminka wanda ya ce ma hidima ko kuma na abokinka shi ke nan zaka ce ina so wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani sai ka wasici gare su shi ma bil adali da adalci yawwa iya sulusi aka yi da kai wasici da shi ka raba zuciya ka kashi a cikin uku to a cikin sulusi zaka kada ya haura sulusi in ya haura sulusi kuma su kuma magata magada zaka yi musu kyashi a shari'a ba ta yadda ba na'am فمن بدله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم faman baddalahu wanda ya musanya shi ma'ana ai al'isa'a ya canja shi wasicin min shahidin daga wanda yake mai shaida wasiyin daga mai wasicin ba da ma sami'ahu bayan ya ji shi ai alimahu ya san shi fa inna ma ismuhu da laifinsa ai li'isa'u wato shi wannan wasicin da ya musanya shi ya canja shi alal ladina yubadduluna suna kan wannan da suka musanya shi din suka canja shi din inna Allah haƙiƙa Ubangiji sami'un mai ji ne ga faɗin shi almusi ga wanda ya yi shi shi wasiyi kenan mai wasici alimun kuma masani ne da aikinsa na fa mujazan alayhi kuma za a saka ya masa za a saka masa
فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم faman khafa wanda ya ji shayi min musin daga wanda yake mai mai wasici ya ji shayin wato janafan hakan ka shigo wato karkata shine mainan anal khalqi ya ji shayin wata karkata ga barin gaskiya au isma ko wani laifi da an ta'ammada zalika bi ziyarati ala sulusi shine ganganta yin dadi akan sulusi kan sulusi yawwa fa aslaha bainahum sai sulhi tsakanin su tsakanin shi mai wasicin da wanda za a yi wasici gare shi kuma da adalci fala isma alaihi fi zalika dan haka babu laifi gare shi a cikin wannan wa inna allaha haqiqa ubangiji gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne na'am
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون na'am muje
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون na'am ita wannan aya wato ta sauka ne wato tana bayani akan wajabcin yin azumin watan ramadan wanda kamar yadda aka sani shi wajabcin azumin ramadan bai sauka ba sai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu a Madina sannan aka fara yin azumin watan ramadana ubangiji saukar da wannan aya wayannan ayoyi shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan wayannan da suke gabaninku min al'umani daga al'umatai la'allakum tattaqun ko cewa ku za ku ji yin shayin almasa ma'afiya wato ku- ku- ku ji shayin tsoron saba wa ubangiji fa inna hu yukaffiru shahawata domin shi azumi yana kassara shahawa za ga da azumi ba a fiye saban Allah ba yawa wanda kuma duk wata shahawa duk wani saban Allah mabda'u shine mabda'aha mafarinsa shahawa duk sanda ka je za ka saba ubangiji abinda ka zuciya zai zo ka je kana sha'awar kaza in wata sata ce daga zuciya dai ta so ka ji kana shahawar ka ɗaukar wa wani in wata shahawa ce ta wata wadda Allah bai halatta ma ba daga zuciya abin zai taso to shi kuma azumi duk wannan wata sha'awa wadda take ba da laziji zai karya wannan zaka ji ba abin da kake bukata sai Allah shi azumi shi yasa kaga a cikin hadisin nan na sahi da yake cewa ya ma'ashar shubab man istata'a minkum alba'ata falyatawajjahu ya taron samari munisra min kuma bata duk wanda yake da ikon yin aure cikin ku falyata zawwaj to yayi aure domin shi aure wato yayi aure idan bai samu damar yin aure ba fa alaihi bisawm to ya dinga yin azumi yawa akwai waraka a ciki shi azumi yawa to shi sa shi azumi yana karya dukkanin wasu hau shi sa as-sawm ay al-imsaku kanewa kenan yawa lugatan ana ce musu al-imsaku yawa kuma shine kayewa gabarin ci gabarin sha gabarin wato shahawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala di ya hana ka kajewa tun daga tun daga alfajir har zuwa dare kuma ya shigo na'am ayyaman ma'dudat Allah ya ce ba ku yi azumi wato ayyamin ma'aduda kwanuka wanda suke ma'adudatin ababen lissafawa su ne ƙidaddagun kwanuka ai kala'ila wato wasu 'yan ƙidaddun kwanuka su ne kwanaki 29 ko 30 na faman kana minku faman kana minkum maridan au ala safarin wanda ya zamo daga cikin ku hina shuhudihi wato ya zamo wato yana cikin halin rashin lafiya ko au ala safarin ko kuma yana cikin halin tafiya ai musafaran musafiran yana cikin halin tafiya tafiyar da za a yi za a yi mata kasaru wa ajhadahu sawm ya zamo azumi ya wahalar da shi a cikin wayannan halaye guda biyu yana cikin halin rashin lafiya ko kuma yana cikin halin tafiya to fa'iddatun min ayyamu ukhar sai ya zamo a cikin waɗannan kwanakin sai ya ajiye azumi to Allah ya ce fa'iddatu ma'ana lissafin abin da ya ajiye na azumi ya tabbata gare shi min ayyamu ukhar daga wasu kwanakin shikenan wasu kwanakin shikenan bayan sallah in azumi ya wuce sai ramu wannan azumin da azumin da da ya zamo ya ajiye shi yasa kaga Hamzatul Aslami da yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Rasulullahi ni ina ina yin tafiya ina yin azumi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin azumi a cikin halin tafiya yace in shi ita fa sum wa in shi ita fa afdar idan kaga dama ka yi azumin idan kaga dama kuma ka ajiye azumin dan haka shari'a ta bawa shi wanda yake matafiyi in ya tafiya ta kasaru wanda ta kai za a mata kasaru ya zama kuma zai wahala zai iya ajiye azumin wa alal ladzina yutiqunahu fidyat fidyatu hiya da'amu miskin wa alal ladzina fidyatu wato fansa shine ciyar da miskini ya tabbata alal ladzina akan wayannan la yutiqunahu wanda ba sa iya azumi likibarin saboda girma kamar tsufa au maradin ko kuma rashin lafiya la yurjabu buru'uhu wanda ba a shayin warkewarsa to wannan abin da za su wato shi kenan azuminsu shi ke sai su ciyar yanzu kamar tsoho wanda ba zai iya azumi ba zai wahala to shi kenan duk sanda aka yi azumi sai ya ɗauka sai ya ce mudu ɗaya ko sama da haka ma sai ya bari ba wani miskini kamar yadda anas dan malik kaga haka yi ya tsufan da ya girman da ba iya azumi ya zama kullum sai dai ba da kamar gurasa kwaya ɗaya ko kuma ko kuma rashin lafiya wanda ba a tunanin warkewarta yanzu kamar wanda irin ulsa ta kama shi yake cikin halin ulsa baya tunanin warkewa to shikenan sai ya dinga ciyarwa shi yasa ka ganin shi imamu suwidi anan ya kaddara la wato kaga ya tafi kenan a matafiyar abdullahi dan abbas wanda shi ibnu abbas a gurinsa kamar da yake cewa ita wannan ayar wa alal ladina yuqiqunahu fidyatu ta'amu miskin ya tafi akan cewa aya ce wadda take muhkama ba mansufiya ba ba a shafi hukuncin ta ba shine yake cewa a wannan ayar kanar rukhsatan lishayhi lishehil kabiri wannan aya tana magana ne akan tsoho wanda ike babba wurin mar'atul kabira da ko mace wadda take tsohuwa wanda yi iqani ba za su iya yin azumin ba an yi tsirashi sai su ya ajiye azumin sai su dinga ciyarwa yace wal hubla wal murbi'u haka nan ita ma wadda take mai ciki da mai shayarwa duk sun shiga cikin wannan su ma iza hafata ala auladihima idan suna jin tsoro akan ƴaƴan da suke cikin cikinsu a fadarata wa al'amata sai su ciyar kuma shi sai su ciyar su ajiye azumin sai su ciyar wannan shine matafiyar ibni ibnu abbas cewa ayar mu kamace ba mansubiya ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ita wannan ayar wa ala lazina yuquna hudun nan cewa mansuhi ya ce an yi nusahar hukuncinta da wancan fadin da yake cewa fa man shahida minkum shahra falyasum saboda hadisin abdullahi bin umara da yazo da da yake nuna yake cewa hiya mansuhatun cewa ita ayar mansuhiya ce ma'ana a da a farkon musulunci wato yadda kamar yadda hadisin salamatu bin al'akwa'i ya tabbatar da haka a cikin sahihi yake cewa idan mutum farkon hukuncin azumi idan mutum ya ga dama sai ya azumi idan ya ga dama kuma sai ya ciyar shine abin da sufa akan wannan aya take nuna ba in ka ga dama kai azumi idan ka ga dama kuma sai ka ciyar shine wa alal ladina yuqunahu fidyatu ta'amul miskin to daga baya sai wannan aya ta zo kuma faman shahida minkum shahara falyasumhu yawa duk wanda ya hadarci watan azumi daga cikin ku to falyasumhu yanzu kuma ya azumci azumi sai suka ce to wannan ayar ta yi nusuhar shi wancan hukunci na wancan ayar kaga shi ko magana ibnu abbas cewa ba musuhiya bace wato aya ce wadda take mukama tana magana ne akan babba tsoho da tsohuwa da ba za su iya azumi ba to sai su iya ciyarwa ko kuma mace wadda take mai ciki da kuma mai shayarwa shi yasa kaga malamai suka rarrabu akan hukunci a cikin wannan kamar yadda an sani mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad su a gurin su da ita murbi'u da mai shayarwa da mai ciki suka ce wato ramuwa tana kansu wannan shine abin da Imam Ahmad da Imam Shafi'i suka fa akan sa kenan yawwa za su biya za su rama azumin kuma za su ciyar domin abin da ya sanya suka ajiye azumin don shayin ai abin da yake cikin cikinsu ne wanda shi kuma a gurinmu nan kaga mu kuma mazhabu mu ta imam malik shi imam malik shi wato ita mai ciki ai sai ya hada ta da mara lafiya kamar mara lafiya shi famin kare min kuma ridan awa lasarin fa iddatu min ayyamin ukhra batta da lafiya ne saboda haka idan ta haihu ta samu lafiya sai ta rama azumin ta yawa shine abin da yake matafiyar gurin imam malik hadda kubla din ma ita ma mai murbi'u din ita ma mai shayarwa ita ma haka ne dukkanin su za su za su za su ciyar kuma za su rama azumin za su rama azumin amma ba za su ciyar ba ita ne shayarwa ce ya ce ita ta ɗabi ta shayar ta biya azumin kuma ta ciyar saɓanin shi kuma abu hanifa ya ce ya ƙabiya ne za su rama azumin nasu amma kuma ba za su ciyar ba allahu kuma alamu faman ta ɗauwa a khairan duk wanda ya daɗin wani alkhairi min al wajen ciyarwar wani fidyati da kuma biyan fansar da zai ya zama ya ƙara daga abin da aka ɗora masa ina wajen ba man ta ɗauwa fa huwa khairullah wannan shi ne ya fi alheri gare shi wa an ta sumu khairun lakum amma Allah ya ce ku yi azumin khairun lakum shi ya fi alheri gare ku da ku ajiye azumin da ku ajiye azumin naku a cikin halin tafiya kuke ne ko kuna cikin halin tafiya ko kuma za ku iya yin azumin to ku an ta sumu ku ku yi azumin khairul lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna idan ku kun sani annahu khairul lakum fa'aluhu na'am alhamdulillah amin fata da salatin fati الحمد لله